الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح جناح بعوضة فأبى أن يقبلها كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم, على فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها وهذا باب واسع وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع العلم في طلبها ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان في حب معشوقه فكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه فهو مع معشوقه في أنكد عيش يختار الموت دونه فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء سريع استحالة عظيم الخيانة كثير التلون لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له فلو لم يكن فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب ذاته في طلب زاده ومصالح معاده وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا أربعين ديدي كراتم لتاف إضافة اللهفان في مصايد الشيطان مالا ابن القيم الجوزية وأن سافياتا لهدي 29 kenan takwas na ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine bakwai ga watan biyu a shekara ta 2017 a lissafin miladiya muna cikin karanta abinda ibnu abid duniya ya ruwaito kamar da shi walim ibnu qayyim ya ambata dangane da nasiha da alhassan al-basri ya aika wa umar ibn abdulaziz rahimahuma allahu tabaraka wa ta'ala mun kusa zuwa ta. za mu tashi inda yake cewa walaƙad uridat ala nabiyyina har yanzu yana zancen duniya ne da yadda zai kwaɗaitar da kai akan rabuwa da ita da rashin damuwa da ita da rashin ƙwallafa rai a kanta sai ce wannan duniya uridat ala nabiyina an bijiro ta an gitta ta ga nabiyinmu wato ga annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam بمفاتيحها وخزائنها da mabudanta da taskokinta wannan lafazi ya zo a bukhari da muslim iya wannan magana cewa an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabudan khaza'in haka yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana bacci aka nuna masa a mafarki an bashi mafatihi khaza'inid dul mafatihi khaza'inil ardi haka yake a wancan lafazi bukhari da muslim an ba shi mabuɗan taskokin ƙasa baki ɗaya mana an gitta masa an nuna masa la tanqusuhu inda Allah janaha ba'uba manan shi wannan ba shi a cikin wancan hadisi mana gaba ɗayan ta kaco kan ba abinda aka rage a cikin ta ba ta rage masa a wurin ubangiji daidai gwargwadon wato fuffuken sauro mana ba ta kai kimar wannan ba a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala fa'aba an yaqbalaha sai ce ba zai karba ba mana ya ki karbarta bata dame shi ba in dai duniya ce ai can da ita kariha an yuhibba ta ina me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi duniya ba mun san dama can ya akwai riwayoyi tabbatattu da suka yi maganar cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika tun farkon lokacin da Allah maɗauki zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi cewa ya zaɓi me yake so ya zama yana so ya zama sarki annabi ga annabta ga sarauta kamar yadda annabi Dawud da annabi Sulaiman suke ko kuwa yana so ya zama abdan rasulan fakhtara an yakuna abdan rasulan sai ya zaɓi ya zama bawa manzo maimakon ya zama sarki annabi tun daga nan wannan nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ba komai bace a wurinsa da ya so da za a bashi ita to amma ai tun da ba ta da kima a wurin ubangiji shi yasa bai so ta ba ga ta'alilin da malami a wannan riwayar kariha an yuhibba ma abghadha khaliquhu ya ki ya so abin da mahalicinsa yake ƙi asalin wannan abin nan kariha an yuhibba ma abghadahu khaliquhu ne yawa sai sa shi a haka duk ba matsala bace kuma ya ƙi ya sa soyayyar abin da Allah mahalicinsa yake ƙi ya sa shi a cikin zuciyarsa ya ƙi au yarfa ma wada'a malikuhu ko ya ɗaukaka abinda sarkinsa ya dakushe shi wani Allah maɗaukaki ya dakushe duniya baya santa bai ba ta daraja ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙi ya ɗaukaka abinda ubangijinsa ya sauke shi mana Allah maɗauki ya sauke duniya ba ta da ƙima to za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya zo ya ɗaukaka ta ya sota da ya sota da fitina ce ga al'umman nan da sai ya zama tseren da za a yi ta yi shine wajen san duniya amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama ba ruwansa da ita ga irin misalin da ya bayar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a wannan duniya fazawaha anis salihin da haka sai Allah madauki ya tattare ta kamar a tare ta kar su zauna a kai misali mutum ya zo zai zauna akan wata taburma sai ka nade ka mai da ita gefe sai zauna a wani abu daban to haka Allah ya yi wa salihai dangane da duniya ya hana su amfani da dan me ikhtibaran dan jarraba gare su za su haƙura su kau da kai daga gare ta ko ba za su kau da kai daga gare ta ba wa basata hali a'da'ihi tirara ya kuma shimfiɗa ta ya miƙa ta ga abokan gabarsa su kuma dan su ruɗu ba dai shi ya ruɗe su ba dan su su ruɗu Allah فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها sai shi wanda ya rudu da duniya din almuqtadiru alaiha wanda ya samu iko a kanta ya same ta ta zo masa da daɗi yake fantamawa kamar da ake cewa ko sai ya zaci annahu ukrima cewa girmama shi aka yi biha da duniya sau da yawa zaka ga masu mai da hankalinsu akan duniya suna ganin duniyar da Allah ya buɗe musu kamar alama ce ta yana son su ko ba haka suke faɗa ba alama ce kai ma in kana son kaza ka shiga kaza za ga zai bude maka duniya nan mu ai Allah ne rufa mana asiri yana son mu shi yasa baka duniya ba alama so bane ban Allah dan an baka duniya ba alama ce ta Allah yana son ka ba Allah ne yake jarrabar ka ya sa ta a hannunka ya gaya za ka yi da ita Allah ya sare wa nasiya ma sana'a Allah bi rasulihi kuma ya manta abinda Allah ya yi da manzansa hina shadda al-hajara ala batni yayin da ya daure dutse a cikinsa musa lokacin yakin khandaq da ana tonon gwalalo a lokacin nan aiki ya tsananta yunwa ta tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbansa saboda tsanani yunwa har zai ɗauki dutse ya ɗaure a cikin saboda dai cikin a ɗan ji wani nauyi-nauyi a ciki alhali ba komai a ciki saboda tsabar yunwa kullum in na ambaci wannan nakan ce wannan fa ku duba duk a halittar Allah ba wanda ya kai shi daraja amma haka yi masa a duniya don ya nuna maka cewa wallahi duniyan nan ba komai ba ce don ka tashi baka karya ba ka tashi baka samu na safe na rana ba baka samu na dare ba ba a ɗora komai a gidanka ba daga makota aka miƙo maka loma ɗaya biyu kada ka taɓa jin Allah baya son ka ballantana har kai kunkunin cewa to Allah kuma haka ka jarrabe ni da wannan abu dama jarrabawar ce ka ɗauke ta da haƙuri yanzu waye a cikinmu ya shiga yanayin da ya taɓa ɗaura dutse a cikinsa saboda tsabar yunwa waye ya taba fitowa ya wuni daga safe a ce gaba ɗaya ma baka samu wanda ya kula ka ko lomar wani abu ko kankantar ko yalo baka samu ka dan tauna a bakin ka ba zamani yanzu yana da wahala ka ji an kai ga irin wannan halin yunwa ɗin to amma me ce hikimar da Allah madauki ya sa manzansa ya ɗanɗana wannan irin rayuwa duk dan a nuna mana cewa duniyan nan wallahi kar ku kwallafa ra'ayi a kanta ba komai ba ce kun ji ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da duniyar za ta kai ƙimar fuffiken sauro guda ɗaya in dai sauro fuffikensa yana tashi ya zo kan ɗan adam ya cuce shi ya zuƙi jininsa da idansa wajen guda ɗari da irin dai abubuwan da yake yi wanda kuka sani malamai da suka yi bayanin tsarin halittarsa yadda Allah maɗauki gina sauro to da sauro wannan sauro yana da ƙima ma'ida duniya kai ta kai kimar wannan fiffiken sauran ba shi sauran gaba ɗaya ba fa fiffikensa guda ɗaya ba jana hai aka ce ba jana ha ba udin da ta kai wannan kima a gun Allah to da kafiri ba za a ba shi dama ya samu mukurwa ɗaya ta ruwa ya kurɓa ba saboda za a ce daraja ce da duniyar don haka za a yi rowarta don haka wanda baya tare da Allah Allah ba zai bashi ita ba to tun da ba ta da kima shi yasa aka batta kafiri ya samu musulmi ya samu kafirin ma ire fi jin daɗin ta ya more kai kuma ka zo kai ta hankorin sai ka kai kamar gare shi duba yadda mutane yanzu mun koma gaba ɗaya tunaninmu yadda duniya kawai za ta gyaru har ana ganin mai magana akan lahira mai jawo ci bayani a cikin al'umma ba a so ma'aizancen mutane su gyara ɗabi'a su gyara morality su gyara halayensu na yau da kullum da mu'amalolinsu da ubangiji mu'amalolinsu da junansu kana ga wasu in aka yi magana ma akan wannan gani ake ba kwa son ci gaba a bar mutane kawai koma da sabon Allah cikin abu aje ai tai saboda dai al'ummar kar mu zauna a baya ba haka ake kallon ma'aunin ci gaba da ci baya ba duk ci gaban duniya idan babu da'a ga Allah kuma mutum zai mutu ya shiga wuta ina amfanin ci gaba haka kullum tarbiyyar mutane akan abin da yake shine daidai abin da zai sa su samu yardar Allah shine manufa ta malamai a kowane lokaci Allah kyauta a wa qala al-hasan aidan ko a wata riwayar waɗannan dai riwayoyi isnadin su akwai maganganu ibnu abid dunya mun sani cikin mun yi magana a kansa ko makon da ya gabata yana da rubuce-rubuce da dama amma akwai akan samu matsalar inganci a kan waɗannan abubuwa da yakan ruwaito ɗin musamman shi kansa wannan ɗin inda ya ce wa ƙalar hasanu aidan ina ɗan kubcewa yawwa يجي وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا وصمتانا wannan an rawaito shi shi ibnu abi dunya ya rawaito daga al-husayn ibn abdurrahman shi kuma ya rawaito daga an shaykhi an shaykhin daga wani shaykhi yawa maulan li bani hashim haka isnadin yake haka isnadi ne munqati daga al-hasan al-basri to amma dai harka ce ta wa'azi ma'anonin kalmomin duk masu kyau ne ko al-hasan al-basri bai faɗa tunda ya ba shi aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kowane malami ko shi ibn qayyim ya faɗa mana wa'azi ne kuma haka mutum da ya rubuta don haka wa'azi ne za a amfani da shi ko da ba cewa ya wani ya ce ba amma dai asalin isnadin gashi yace wa qala al-hasan aidan inna qauman wasu mutane akramu dunya sun karrama duniya sun darajta ta sun girmama ta a zukatansu fasalabathum ala al-khushubi sai ta tsire su ta gicciye su akan itatuwa duk wanda ya dauki duniya da daraja mun karanta wannan makon da ya gabata yawwa cewa ita talibatun wa matluba man talabaha rafadathu wa man rafadaha talaba wa man haka ne man talabaha rafadathu wa man rafadaha talabathu haka duniya take ka neme ta ta watsi da kai ka kita ka gudu kuma ta biyo ka haka take to kamar da ya ambata duk mutanen da suka girmama duniya suka damu da ita ita ce farkon zancensu da ƙarshensu tunaninsu walwalarsu in ka ga suna farin ciki ita suka samu in ka gansu a baƙin ciki ita suka rasa to wanda suke cikin irin wannan shine sai duniyar fasalabat hum alal khushubi ta tsire su ta gicciye su akan itatuwa fa ahinuha don haka ina gaya muku ku kaskanta ta ku wulakanta ta fi'lu amrin ne nan fa'ahinuha fa'ahna'u ma takunu mafi natsuwar da zaka kasance kai a duniya shine idza ahantumuha in kuka wulakanta duniya in dai ka wulakanta duniya to a lokacin zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali da hana shine ahna ka samu kwanciyar hankali ka samu natsuwa ka ji daɗi to shine idan ka wulakanta duniya wannan zancen mutane suna jinsa yanzu musamman a Najeriya Allah kyauta wallahi ku yan uwa wallahi halin da muke ciki a ƙasar nan tamu ya wuce duk inda muke tsammani ku duk da cewa galibi in muka tashi kwatanta ko bayani akan matsalolin kawai tashi guda ba abin da muke kai sosai kan shugabanni zaluncin shugabanni an yi sace-sace an yi wane ne na'am ana yi gaskiya ne to amma fa duk wannan ba hujja bace gare ka kai wajibi ka duba kai din yadda kake yanzu kwana mun yi zancen nan yanzu ku duba halin da ake ciki na maganar mai din nan ana da nanata shi waɗanda abin ke hannunsu daga cikin gwamnati sun yi abin da za su amma 'yan kasuwa wanda ake ba su man sun taskace shi a wani wuri sai ya yi tsada su sayar wasu su sayar ma yan bumburutu ko kuma ku je ku ta wahala kuna nema a nan saboda dai a ɗora farashin ya ƙaru su samu kuɗin wannan kwanakin shi nan fa abin da ya sa muka shiga wannan yanayi wani ɗan adam ne da ƙungiyarsa su za su tsara haka kuma haka za a yi saboda irin biliyoyi ba zancen miliyan ba biliyoyin da suke shiga a sati ɗaya kawai aka irin wannan abun billions suke samu ba ba dan karamin kuɗi bane sai an kusa ninka maka yadda kake sayan sa da tun da abu ne da dole ka bukace shi dole ka fita dole ka yi tafiya dole ka saya to irin wannan yanayin wannan fa ba mai shugabancin bane kuma wani ma irin mu wanda aka bashi irin wannan matsayin shi ma yana cewa za a gyara za a gyara yana hawa kan wannan sai ka ji shiru shi ma sai sai sai a taimasa munna an bude masa kofa shi ma ya samu wannan mentality in ba mu gyara shi ba fito muna nan a cikin matsala ba a san da za a warware daga wannan abu ba kowa a zuciyarsa so yake cuta kama kai ka ce asalin mu haka muke mu botsare kuma wani ilimi ne ba mu da shi na halal din da haram ba na sha gaya mana duk duniya bayan da ake wa'azin bayanin ai maka wa'azi abu kaza halal ne abu kaza haram ne a tsoratar duba malamai iri-iri gashi nan ko ina duk wa'azin da kake so ka ji za a turo maka a waya za ka ji a rediyo kowa ya san abin da ake bashi da kyau amma kana cewa bari kai in ka samu wani matsayi bari ka yi daidai mai kyau a ce to wazin ustazu za ka zauna ba ka ci ba to ka mutu kuma haka mutumin da yake kusa da kai ma shi zai gaya maka haka Allah kyauta mana Allah sauƙi Allah juyo hankulanmu zuwa ga wannan abin in ba shi muka gyara ba mu da kanmu mu gyara da cikin gidanmu da 'ya'yanmu tarbiyya a koma a canza kowa ya tuna yadda zai tsaya gaban ubangijinsa ran kiyama cewa waɗannan abu musamman fa abin da shafi haƙƙin ɗan adam haƙƙi ina nufin haƙƙi na mutum ba human rights nake nufi ba haƙƙi na mutum da yake kanka dukiyarsa a sata ko zagi ko annamimanci da giba ko shi fa Allah ba bari fa to a ce wannan kuma shine abin da ake rayuwa a kansa in ka iya wannan ma shine kai ne ƙwararre wayayye duba wani yana samun duniya ya canza abokai ya canza gida ya canza komai ba ruwansa da waɗanda suka tashi tare ya koma gaba ɗaya wani mutum ne daban ko zaɓensa aka yi misali wanda yake misali ta hanyar a zaɓe da abokansa daga ƙauye yana zamansa ya gama sakandare tare da su ya yi waye ya yi waye yana aiki yana samun wannan matsayin ko ya tafi abuja ko ya tafi jiha shi ke nan ya manta sai a koma wata irin rayuwa bayan shekara hudu kuma in ta juye sai ya dawo gun waɗannan ko ba haka ake yi bane ba ma ɗaukar nasiha ba ma ɗaukar wa'azi ba a gyara komai ba a dai fidda rai ba a fidda rai ba daidai bane mutum musulmi ya rika fidda rai cewa ba za a gyaru ba amma lamarinmu Najeriya lamarinmu daban ne duk wata ƙasa da kaje zaka ga akwai control akwai tsari akwai biyayya ga tsare-tsare amma mu nan gaba ɗaya ba abin da muka tsana irin a ce mana mu yi kaza daidai duk wani tawuyi mutum ba zai zo ya fatawa a gaya masa abu kaza halal ko ba halal ba sai ya tafi gun wani malamin to yanzu ba wata hanya da za a yi kaza da wala banda mutumin Najeriya ba mai irin wannan abin nan mutane masu imani ana gaya masa abin da Allah ya ce shikenan sami'ina wa ata'na sai je in kai magana in Najeriya sai zuciyarka ta buga yace wa hadha babun wasi'u wannan babi ne mai fadi kwarai da gaske wa ahlud dunya wa ushaquha a'lamu bima yaqasuna من العذاب وأنواع الألم في طلبها ita su masoya duniya ushaƙinta masu tsananin santa ma'abutanta a'lamu sun fi kowa sani bima yuqasunahu da abin da suke ɗanɗana min al'azabi na azaba wa anwa'il alami da nau'i daban-daban na raɗaɗi fi talabiha wajen nemanta su sun sani wani malami yana cewa duniya azabar da mutum ke sha a kanta wuri uku ne azaba wajen nemanta a sha wuya ba a ji daɗi ba ko azaba wajen gadinta da kiyaye ta kar ta ƙare azabar raɗaɗin zuciya idan ta ƙare ko ba haka bai wahalar samu azaba ce wahalar kiyayewa da gadinta da tsoro da barazanar da mutum ke samu a zuciyarsa kada ta ƙare inda kuma ta ƙare aka zare ta aka raba shi da ita to ita ma wata azabar ce wannan mataki uku duk mutumin da duniya ce a zuciyarsa sai ya sha wannan wahala to su suka fi kowa sanin irin abin da suke ɗanɗana na azaba irin wannan walamma kanat hiya akbara hammi man la yu'minu bil akhirati yayin da duniya ta zama ita ce mafi girman damuwar waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba wala yarju liqa rabbih kuma wanda bai imani da haɗuwa da ubangijinsa ba kana azabuhu biha bi hasabi hirsihi alaiha zai zama azabar da zai za a yi masa da ita wannan duniya din to yana kasancewa ne gwargwadon irin yadda yake kwaɗayin ya neme ta mana mai girman kwaɗayi mai girman azaba mai ɗan ƙaramin kwaɗayi mai ƙaramar azaba shi ne abin da ke proportion ɗin haka yake tafiya yawwa kwaɗayinka babba ne to za ka sha azaba da yawa nan ba azabar duniya ake zance ba azabar lahira ba azabar yadda za ka sha wahalar samun wahalar kiyayewar wahalar zafin zuciyar da raɗaɗin raguwa da ita dole sai an samu wannan wa shiddati ijtihadihi fi talabiha da kuma tsananin ƙoƙarinsa wajen nemanta wa idza aratta an ta'rifa azaba ahliha biha to gashi ita in kana so ka san azabar ma'abutan duniya ma'ana azabar da suke samu da ita duniya ne karatun kwamfutin nan sai ya tafi wani shafin kai kana wani shafi ya ce in kana so ka san azabar da su masu wannan babi ko masu neman duniya suke sha a kan ita duniya ɗin to ga abu yadda za ka yi ya ce fata ammal hala ashiqin fanin fi hubbi ma'ashuqihi da Allah kowa ya saurari wannan misali ya shafi kowa a cikinmu ka lura da halin wani masoyi wanda yake tafana shi ne asalin kalma wanda yake ya miƙa ya yi fana'i fi hubbi ma'shuqihi a san abin sansa ka ɗauka yanzu saurayi da budurwa wannan shine zaka fi ganewa ko la'allan an bada misali da shi haka nan kuma dukiya da da mai santa duka da zai misalin zai zo idan mutum yana son wata irin wannan tsananin soyayya ɗin irin dai wannan wadda samari suke yawan yi tunaninsa kullum safe da rana a kanta wasiƙunsa ita yake wa bai je ya gaida mahaifiyarsa ba sassafa abin da yake fara aikawa text yaya kin kwana lafiya ita wani ma mai sallah ya tashe ta asuba mai damuwa da sallah kenan bai tashi kowa ba a gidansu ita ce a gabansa misalan suna da yawa in ka tafi kowa ya san waɗannan abubuwa ne to mai irin wannan hali yace fa kullama rama qurban min ma'shuqihi na anhu to zuka ɗauka wata ce kana tsananin santa ita ba ta sanka an kusa a haukace amma ita ba kai ne ma a gabanta ba fa kullama rama qurban duk lokacin da ya nemi kusanci yana neman ta yadda da shi min ma'shuqihi daga ita wadda yake so na'a anhu sai ta gudu ta bashi ta yi nisa wala ya fi lahu nan yana kawo tunda na kawo misalin mace ne shine yana kawo mashuqihi ma'ana tunda ya sa shi yana ya bashi a lafazin umumi komai in dukiyar sai in ma me baya cika masa alƙawari ma'ana ka ce kamar ba ta cika masa alƙawari ma'ana in ya gaishe ta da safe ita sai bayan kwana uku ma kila ta kula shi shi kuma yana ta wahala kun ga ai babu wafa'i wafa'i shine in an maka kai ma kai an ma rana kai rana shine ma'ana da bahaushe ke cewa wa yahjuruhu haka ne ko tana ta kaurace masa wa yasilu aduwahu kuma tana komawa tana sada zumunci da abokin gabarsa sai ta duba wani wanda kuna gaba sai ta ce shi take so an ɗora maka azaba ɓangare nawa biyu ta ƙi kula ka azaba ce ta je gun abokin gabanka wata azabar ce tana sansa shi tana so ya sota kila ma baya santa kai kuma kana binta ta soka ta haƙi amma ta tafi gun abokin gabanka alkamadu kenan Allah ya tsare shine sai ce fa huwa min ma'shuqihi fi ankadi aishi zaka samu cewa shi dangane da wannan mai san abokin soyayyar tasa fi an kada aishi yana cikin rayuwa mafi wahala yakhtaru al-maut dunahu saboda tsabar yadda yake son ta zai ce in ya rasa ta zai mutu ana faɗi wannan ko ba faɗi da yawa ta gudu ta bar garin su ta yi wane ne an yi menene duk har a samu yarinya ta kai ubanta ƙara saboda ya ƙi bata wanda take so ta kai shi kotu ce ta shiga gashi an shigar da kes ina wance ‘yar wani’ ina wane baban wance ga sunan a cikin akwati gaban alkali ta kai shi kara duk a wannan zamanin gashi na ana tai ba a zancen ma zagi da cin mutunci tsakanin yaya da iyaye wani ku kyale shi ba wannan muke zance ba fa ma'ashuquhu qalilul wafa'i kathirul jafa'i wannan abokin son nasa ko mai son nasa wanda shi kai yake so shine mai son mun son a wannan mun kula da wannan son ya zama one sided ko ba haka ba asalin so duka daga bangarori guda biyu ake samun sa to shi ne ke ta shan wahala qalilul wafa'i ba cikawa kathirul jafa'i ga kuma yawan jafa'i jafa'i shine rashin baiwa abu haƙƙinsa shine jafa'i kathirul shuraka'i ga abokan tarayya sun yawa ilima mai neman maza ce ta yi bi wannan in mace ce ta yi nan ta yi nan kowa yana sa yana neman hannunsa a kanta shi kuma wani yana mutuwar santa ita ta ki kula shi sari'ul istihalati mai saurin juyawa daga wannan hali zuwa wannan hali shine istihala nan da ƙarfi da tauri can a zagonye a koma ruwa shine abu yanayi dai mai cancanzawa azimul khiyanati mai tsabar yawan da kuma girman yaudara kathiru talawuni yawan canza launi din fari gobe baki yau a bata rai gobe kaza da kaza yau da shiri gobe ba shiri haka la ya'manu ashiquhu ma'ahu ala nafsihi shi kansa ma mai san ta din ba shi da aminci akan rayuwarsa ma'ana in ta kai ta kawo ma za a iya neman rayuwarsa a kashe shi amma fa shi yana nan yana so wala ala malihi ba shi da aminci akan dukiyarsa za a iya zuwa a sace mai san ne fa zai zo ya sace ma dukiya ma'a annahu la sabra lahu anhu tare da cewa ba zai iya haƙuri ba ya kasa haƙuri ya rabu da ita in dukiya ce ita ma haka ya kasa haƙuri ya rabu da ita gashi azaba yake sha a kanta wala yajidu anhu sabilan ila salwatin turihuhu ba shi da wata hanya da zai samu wani abin rarrashi da zai kwantar masa da hankali ya hutar da shi ya samu wani abin daban da zai samu rarrashi a cikinsa shine salwa ya rasa wala wisalin ya dumu lahu ko ta saduwa da wani daban da zai koma ya kyale wannan ya samu ittisali da wani daban wanda zai dawwama gare shi duk babu to shi ne ya ce falau lam yakun li hadha al-ashiqi wannan mai irin soyayya din inda a ce ba shi da azabun wata azaba illa hadal ajil sai wannan wadda aka gaggauta masa a nan duniya din lakafa bihi to ta ishe shi azaba kun yadda nan ko ba ku yadda nan kissoshin wasu mutane la'alla dai mana amfani wani bawan Allah Allah ya sa masa tsabar son kuɗi a can baya aka yi shi tsaba son zinare da azurfa ya sha wahala a rayuwarsa ya tara ya tara ya tara ya ƙi aure saboda kar ya ɗauke masa hankali ya kashe kuɗi ba shi da mata ba shi da ɗaya mutuwa ta zo ya shiga ɗaki ya tattara zinarensa ya sa a gaba yake ta kallo gashi ba shi da lafiya ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da ‘yan uwa ba shi da abokan soyayyar da la'alla in ya tafi ma wasu za su samu wani abu shi ne zai zauna ya kalli zinarin nan yace ya habibi allazi afnaitu umri fihi ya kai wannan masoyina da na tafi da rayuwata gaba ɗaya ta ƙare akan neman sa yace yanzu tafiya zan yi in barka ka koma hannun wani sai ce la wallahi wallahi ba zan yi ba shi ne ɗauko mai mai ya rika tsoma zinarin nan a ciki da zafi yana ɗauka yana zagonyewa cikin zafinsa yana haɗiya ya ce wallahi ba zai mutu ya bar wannan abin a duniya ba bayan ya sha wahala sai dai su mutu tare ya riƙa ɗor in ya sa ɗaya sai ya daɗe yana tari yana wahala ya sha azabar shigarsa sannan sai ya huta sai ya ɗauko wani haka ya riƙa yi har ya mutu ya mutu a cikin dukiyarsa saboda tsabar son dukiyar saboda tsabar rowa saboda tsabar kada wani ya amfana da abin da ya mallaka wannan irin abin da ɗan adam fa yake iya kaiwa kenan a rayuwarsa wani saurayi kuma ana ba da labarinsa ya tafi wata ƙasa da ta shahara zinace-zinace da prostitution da makamancin irin waɗannan abubuwa mutane suna son su huta dama su je su nemi mata to can suke zuwa ya tafi ya haɗu da wata a fahimtarsa bai taɓa ganin mai kyanta ba ya ƙwalla faransa a kanta sai ya zauna tun safe ya kula mata ido ta kallanta saboda tsabar su ba sallah ba komai kawai ita ce a gabansa duk abin da yake a duniya to a bayan wannan abin yake ba abin da ba a yi ba zinace zinace komai aka yi aka ƙari shi ne ta fita ta dawo yana ta damuwa ce sauri ta dawo daga ɗaki tana dawo daga ɗakin yana ganinta kawai sai mata sujada musulmi ne wannan ya je wata ƙasa da ake alfasha wani malami a wa'azi yake ba da wannan labarin ya sunku ya ɗora goshinsa a ƙasa ya yi mata sujada saboda tsabar so Allah ku da ikonsa sai ɗauki ransa a caki a cikin sujada ne a wannan halin ya mutu duk irin waɗannan misalan a duniya akwai su yadda za su tsorata ka idan wani yana ɗaukar cewa irin wannan wa'azin ai ba zai zo kansa ba yana ta yin saɓansa yana ta yin abin da yake yanzu ku duba irin yadda ake maganganu akan yanzu yadda zina ta zama abin ado abin samari a wannan society namu na hausawa saboda wannan wayoyi saurin a tsara saurin sauƙin a tsara sauƙin a haɗu sauƙin a buya inda wanda ya damu da wannan duniya mai irin wannan so ɗin ga duniya ko dukiya ko mace ko wani abin da yake so inda a ce ba shi da wata azabar sai wannan da aka gaggauta masa ta duniya la kafa bihi to da ta ishe shi azaba fa kaifa to ina abin yake yaya yake ma'ana ballantana idza hila bainahu wa baina ladzatihi kulliha ballantana a ce an shiga tsakaninsa da jin daɗinsa baki ɗayan jin daɗi ya rasa shi wa sara mu'azzaban bi nafsi ma kana multazzan bihi ya zama ana azabtar da shi da na ainihin abin da yake jin daɗi da shi ai ba abin da ya kai wannan ta kai shi babban abin da kake so ka ji daɗi da shi to da shi ake azabtar da kai gwargwadon ƙwallafa ranka gwargwadon hankoranka gwargwadon haƙilan da kake ka samu abu to gwargwadon azabar da za ka samu ke kana san abu matuƙa to ta hanyarsa za a azabtar da kai sai zama shine sababin ka rasa duniya ka rasa kuma lahirarka ala qadri ladzatihi bihi gwargwadon jin daɗinsa da wannan abun to gwargwadon azabar da zai samu allaci shagalatu an sa'ihi wadda ta shagaltar da shi daga ɗawainiyarsa da ƙoƙarinsa fi talabi zadihi wajen neman guzurinsa na tafiya lahira wa masalihi ma'adihi da kuma duk abin da yake shine maslahar makomarsa ta lahira duk abin da ya hana ka ka bauta wa Allah ka shiga san wani abu daban ba Allah ba to sai kaga cewa wannan shine sababin halakar mutum kuma haka Allah madauki ya sanya wannan rayuwar abu ne da kowa yana ganin sa duk abin da ka kwallafa ranka a kansa to da shi kake samun azaba to ko da halin da mutum aka ce ya mutu a kai ba a kansa ake tashinsa ba don mutum ya mutu yana zunubi kaza to haka zai tashi kiyama kowa ya gani inda kake koyewa cikin asiri kake yi sai Allah ban kaɗa in bai so gafarta maka ba Allah gafarta mana Allah rufa mana asiri to mu je sai ke cewa wanne ne yawa sai ce wasa na'udu ila tamamil kalami fi hadal babi za mu komo za mu sake dawowa zuwa ga cika magana akan wannan babi fi babi zikiri ilaji maradil qalbi a babi na goma sha ɗaya shine babin ambatan maganin cutar zuciya bi hubbid duniya wato yadda zuciya take samun cutuwa irin rashin lafiyar da zuciya take yi saboda tsananin son duniya to yadda za a yi maganin wannan za mu sake dawowa kansa kun ga ashe zance yana gaba sosai insha Allah ta'ala yace idil maqsudu domin ko dama manufar dai a nan a wannan babin abin da yasa muke magana bayanu shine bayanin anna man ahabba shay'an siwa Allah ta'ala cewa duk wanda ya so wani abu wanda ba Allah ba walam takun mahabbatuhu lahu lillah kuma ya zama ba dan Allah yake son wannan abun ba wala li kaunihi mu'inan lahu kuma bai ba saboda abun yana taimaka masa ala ta'atillahi akan da'ar Allah ba to wannan abun udhiba bihi da shi za a yi masa azaba fi dunya qabla liqa'i a duniya tun kafin ya haɗu da Allah kun gano nan larabci duk wanda yake son wani abu wanda ba Allah ba ko mutum ne kake so wani malami wani shehi ba Allah ba karba da shi Allah kana son wani sama da Allah ko wani abun duniya ko wata budurwa ko gida mota menene duk abin da kake sansa wanda saboda shansa a dalilin sansa zaka saba wa Allah ba ka san wan Allah maɗaukaki irin yadda kake son wannan abu to sai ya zama cewa wannan shine sababin azabarka muddin dai ba dan Allah kake son sa ba kuma baya taimaka maka akan son Allah abubuwan guda uku ne ka so Allah maɗaukaki in kuma za ka so wani abu to ka so shi dan Allah ko kuma saboda yana taimaka maka akan son Allah to wannan duk sai ka so shi kana son sallah kana son azumi saboda Allah ce ka yi kana son ayyukan ibada kana son wani mutum saboda Allah maduki ya sa ka so shi dan uwanka musulmi ka so shi ƴaƴanka matanka ka so su irin so irin wannan na ɗabi'a amma son da zai zama kana son abu sama da yadda kake son Allah da son da'ar Allah ka saba wa Allah saboda son wani to wannan an shiga so na shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to sai ce kama ƙila kamar da wani mawaƙi ko wani bawan Allah ya faɗi a cikin waƙensa an talqatilu bi kulli man ahbabtahu fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi an talqatilu kai ne abin kisa shine alqatilu wanda aka kashe victim wanda aka kashe shi bi kulli aibi sababi man ahbabtahu saboda sababin wanda kake so mana kai sababin kisanka shine wanda kake so ma'ana duk ɗan adam zai mutu ne a san abin da yake so wanda ka makalewa kana so a kan sansa shine zai zama maka sababin mutuwa a kenan mai san Allah sai Allah kashe shi shahidi kun ba fi wannan yawwa to mai san wani abu kuma daban sai ya mutu akan san wannan abu shine nan sai mawaƙi yake cewa faqtar li nafsika fil hawa man tasqafi don haka ka zabar wa kanka cikin abubuwan so san zuciya da kake so ka zabar wa abin da ka fi so ka zaba ai ko Allah shi ya kamata ka fi so to ya zama a kansa akan hanyarsa a sababin sa zaka mutu kar ka bari ka mutu a sababin wani abu daban kar ka bari ka mutu a sababin wani abu ba Allah ba za ka yi hasarar duniyarka kada ka ɗauki wani mutum saboda sansa za ka ji za ka iya kashe kanka za ka iya kashe wani ko soyayya ta irin wannan ta namiji da mace ko soyayya ta siyasa ka ji kana son wani da har abada kana ga duk abin da wani duk inda ya sa kafa za ka sa kafa ko wuta ce kada ka bari ka wani ɗan adam irin wannan soyayya hatsari ne a tauhidi yana da hatsari kada ka bari kuma kai gaba da wani saboda wani kai tsakaninka da wani ba gaba kawai saboda wani ba sansa kai ma baka sansa wannan rashin hankali ne ka zama mutum mai matsayi naka na kanka kana da yancin ka yi tunani kana da yancin ka zaɓi abin da kake so a lokacin ka zama mutum amma dai ka ɗauki rayuwarka ka miƙa wani to za ka yi hasara kada ka bari ka kai ga irin wannan matsayi musamman na faɗi wannan akan samu irin waɗannan abubuwan a harkokin siyasa ga mutum ya je a yi ta gaba tsakanin wani gida da wani gida wani shi da ɗansa ma za su yi gaba saboda sun saba a matafiya ta siyasa wannan yana jam'iyya kaza wannan yana jam'iyya kaza kai ka ɗauka ran kiyama za a taimake za a tambaye su akan waɗannan abubuwan jam'iyyoyi duk fa harka ce ta mil ticket ɗinka ko ba haka bane harkar abincin da zai zo maka ne duk akan sa kake wannan abu kar ka bari ko akan harkar abinci ka ƙi wanda Allah yake so Allah yana son dukkan mumini to karka ki dan uwanka mumini saboda kawai harka ta siyasa Allah tsare mu fa idza kana yawmul ma'adi walla al-hakamu al-adl subhanahu kullu muhibbin ma kana yuhibbuhu fi dunya in Allah ya kai mu rin kiyama yayin da kiyama za ta tashi a koma makoma a tsaya gaban ubangiji to al-hakamu al-adl mai hukunci mai adalci shine Allah subhanahu wata'ala walla kullu muhibbin ma kana yuhibbuhu fid dunya duk wani masoyi to sai a jibinta masa abin da kasance yana so a duniya dukiya ce ta dame ka sai a hada ka da dukiya wani mutum ne sai a hada ku tare mutum yana tashi yana kan addinin wanda yake so ne to haka za a tashe su tare fa kana ma'ahu imma mun'aman aw mu'azzaban sai ya zama tare da shi in ana masa azaba ko ana masa wato jin ana jiyar da shi daɗi in cikin ni'ima to shi ma cikin ni'ima da haka idan ka bi wanda ake masa ni'ima in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban wanda ake wa ni'ima duk wanda za a yi wa ni'ima a lahira to a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ka bi shi kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana abin da yake so kana abin da ya zo da shi kana aiki da abin da ya zo da shi kayi imani da shi zuciyarka tunaninta shine me za ka yi Allah ya so ka sakamakon biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ran kiyama sai ka zama tare da shi in kuma ka bi wanda ba wannan ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka bi wani abu daban ko ka bi wata manufa daban ko ka nemi wani abu daban na duniya a kansa a ƙarƙashinsa ka halaka to haka nan za a haɗa ku shikenan in wuta za shi wuta za ka ya ɗan uwa dan me za ka zo ka so wani abu ba Allah ba sama da Allah wani an ce masa yana son wani abu sama da Allah sai ce a ba haka bane ya za a yi musu wani abu amma akan haka fa zai bar sallah akan son wani ko ba ka bane akan taro na wata harka wani matar idan ta ce masa saboda wata budurwar ta ce yau ba za ka yi kaza ba shikenan sai hakura ba zai ba in ta hana shi sallah ma wani sai yi mata nawa ne wanda ba musulmi ba wani saboda son sa ya ce ya halatta dama a wuri ahlul kitabi za ta ja shi coci ya je za ta ja shi kaza ya je za ta ce yau ba za a yi kaza ba sai hakura ai larura ce ba komai in aka samu kanta za ta gyara ya ta ba wa kansa ƙofofin tawili yana sakin addinin Allah wannan duka a babin wala'i da bara'i wajibi mutum ya kula da shi yau kada ka bari ka jefa kanka a halin da za a ce ga wani ba Allah ba shi ke juya tunaninka sai yadda ya so za ka yi wannan abun yana da hatsari an fahimci wannan abun shi yasa ku ga wani malami yana cewa me yasa ake samun da'a da tarbiyya abun waɗanda ba ahalus sunna ba abun ahalus sunna babu ita ahalus sunna suna yantar da mutane ne daga irin wancan bautar wasu suna bautar da mutane na'am muna da sakaci muna da abin da muka bari wajen girmamawa da tarbiyya gaskiya muna sakaci akan waɗannan abubuwa to amma su kuma waɗancan suna wuce iyaka bautar da mutanen suke suna mai da su bayansu su hana su tunani je ka kawo kaza ya je ya kawo ko a ina ne a ɗora muku tara sai an tara kaza a garin nan wane ya je wuri kaza ba yadda zai iya motsi hidimar rayuwarsa gaba ɗaya ta wani bawan Allah ce mutum ne Allah ne ya halicce shi a mai da shi Allah da cinsa da shansa ya kamata a ce ba zai ci ba ba zai sha ba saboda an mai da shi Allah to amma sai ya ɗauki cin da sha ya ɗora a kanku kun koma bauta to a sunna ku ba a yin wannan a sunna ba a yin wannan ‘yantar da ƙwaƙwalwa ake yi a nuna maka cewa ka zama kai kanka ka zama kai ne kai ka zama yadda za ka iya tsawa gaban ubangijinka Allah maɗauki ma hisabi gwargwadon abin da kai kada ka bari ka ɗaure zuciyarka da wani ɗan adam sai abin da yake so za ka yi ba ana nufin ka rena mutane ba ka rena iyaye ka rena malamai ba haka ake nufi ba dole ne ka ɗauki shawara dole ka bi umarnin na gaba da kai abin da ake nufi shine duk abin da ya saba wa Allah to kada ka yi shi saboda wani ya ce ka yi ka zauna ka gane cewa Allah ya hana abu kaza don haka ba zan yi ba an fahimci abin da ke nufi to Allah tsare mu sai ke cewa wali hada don haka ne yumassalu li muhibbil mali maluhu shuja'an aqra'a shi yasa ran kiyama ake kwatanta ga mai son duniya ake zuwa masa a juya masa dukiyarsa sai ta juya ta koma wani katon kumurci baki kirin wanda gashinsa kansa ma ya koke babu gashi a kan saboda tsabar tsufa kuma saboda tsabar karfin dafi ya akuzu bilihzimatihi ya riƙe kwanar bakinsa shi nan shi ake ce ma lihzima yauwa kwana ɗin bakin mutum to sai ya riko ya rike wannan sai macijin ya damƙe shi a wannan wurin in ya damƙe shi ya ƙulu yana cewa ana maluka ni ne dukiyarka kun ga wannan azaba ce ko ba azaba kun ga yadda malam ya taho mana azabtuwa a duniya to ga kuma azabtuwa a lahira duk mutumin da yake tsananin son dukiya yadda har ba zai fidda zakka ba to ga abin da za a yi masa sai a ɗauki dukiyar zinaran ko azurfa sai a mai da su a muldin ɗinsu a shefin ɗinsu sai su koma su fito a matsayin maciji kumulci ƙato sai zo damƙe shi a nan gefen baki ce gani ni ne dukiyar yace shine duk ana du ana maluka wa ana kanzuka kuma ni ne taskarka wa tusaffahu lahu safa'ih na to ni ana haka yasa ana wa tusaffahu lahu safa'ihu min nari sai masa ɗan kwanuka kamar akushi min narin na wuta fayukwa biha jabinuhu wa jambuhu wa zahruhu wannan shine fassarar ayar suratul tauba ko yawa fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wa kadhalika ashiqu suwar hakanan mutumin da ya ƙwalla faransa akan son hotuna hoton mata pornography duba ibn qayyim ya magana akan wani abin kamar a zamaninsa yadda ke son hoto a ɗauko hoto a liƙa a jikin bango a ɗauko hoto a sa wannan duba yadda Allah ya jarrabe mu kwanan nan wannan shekarun har ahli sunna harkar hoto ta yi yawa duk haɗuwa ce to mu ɗau hoto duk haɗuwa a ɗau hoto to wannan da nasa da tasa matsala ba shi yake nan ce ba an san wani abu kana son sa ka kwallafa rai akan sa kai ta kallon hotonsa yadda mutum zai ta kallon hoton budurwarsa yanzu ku duba irin bala'in da ake ta hanyoyin hotuna din nan hanyar whatsapp ta turo masa wannan ta turo masa wannan har bangarorin jikinta na tsirara ta turo ya tana'amu bi ru'yati zalika ya zana wa yana jin daɗi yana kallo wani ma yana kallo yana masturbation duk ana samun irin waɗannan abubuwan na lalacewa al'adatu sirriya haka laraba suke kiranta duk saboda me saboda tsabar lalacewa da nisa daga ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya muke roƙo ya tsare mu Allah tsare mana samarinmu daga aukawa cikin irin wannan yace wa kadhalika ashiqu suwar idza istama'a huwa wa ma'shuquhu ala ghairi ta'atillah idan suka haɗu da shi da abin sansa ba a da'ar Allah ba jumi'a bainahuma fi nari haka za a hada su auta mai zina da mazinaciya azzaniyatu wazzani haka za a haɗa su a wutar jahannama a irin wannan yadda suke son junansu a duniya haka za a haɗa su a wuta wa uzziba kullum minhuma bi sahibihi kowanne ɗaya azabtar da shi da ɗaya ɗayan shine sababin azabtar da ɗayan ba garin ɗa'a ga ɗayan ne ya je aikata wannan ba to ashe azabar da zai samu sakamakon wannan ɗin ne don haka shi aka azabtar saboda wannan wannan ma aka azabtar da shi saboda wannan qala ta'ala Allah maɗauki yana cewa al'akhila'u yau ma'idin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqi al'akhila'u masoya eh masoya khalili da khalili shi ne abin da ke jam'i ne na khalil masoya yau ma'idin a ranan nan wato ran kiyama ba'duhum li ba'din aduwun sashensu da sashensu ma'ana sashe da sashe abokan gaba ne a duniya an mutu a garin son juna to amma a lahira gaba ce za ta dawo duk wanda ake bauta wa wanda ba dan ba Allah ba a nan duniya to ran kiyama haka za a yi ta tsinuwa tsinanu Allah Allah tsine muku ku kuka dora mu akan wannan mummunar hanyar yanzu ko a nan duniya ana cewa ka rabu da shi ka kasa amma a lahira haka zai tsine ma kana tsine masa gashi nan ya kawo mana to haka nan za su zama abokan gaba illal muttaqin sai masu tsoron Allah masu tsoron Allah masu son junansu bai su tsoron Allah to su waɗannan su ne ba za su zama ba'dhum li ba'dhin aduwwun ba mana za su zama masoya kenan tsakanin su da juna wa akhbara subhanahu anna alladhina tawaddu fi dunya ala shirki Allah madauki ya bamu labarin cewa waɗanda suka so junansu a duniya akan shirka yakfuru ba'dhum bi ba'dhin yawm al-qiyamati dan kiyama sashen suna kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dhum ba'dha kamar yadda na ambata sashen suna tsinewa sashi yanzu wane ne a duniya zai iya tsinewa shehunsa da ya bauta masa a nan Hmm? ba ga shehunanin ba ana mai da su Allah a nan ana cewa ka tsine masa yanzu wani zai iya rantsewa da shehu ai, zai iya rantsewa da Allah bisa ƙarya amma a ce ga shehunsa wane ya rantse da shi sai ce kai yana tsoron rantsuwa ta kama shi amma ba tsoron sunan Allah to amma ran kiyama zai buɗe baki ya ce shehu Allah ya tsine ma haka zai faɗa da duk wani abu ma wanda ba shehu ba ko menene kake so sama da Allah to haka zaka rika tsine masa da bakinka shi ma yace Allah tsine ma ba ruwana da kai yakfuru ba'dhum ba'dhan wa yal'anu ba'dhum ba'd wannan shi da abin da zai faru saboda me saboda ba ai soyayya akan san Allah ba wa yal'anu ba'dhum ba'dhan wa ma'wahum an-nar wa ma lahum min nasiri makoma su ita ce wuta kuma ba su da mataimaka da za su taimaka musu su tsare su daga wannan hali da ake ciki فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى ثم تأنا زم تاشكا ونن فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى mai so yana tare da masoyinsa a duniya haka a lahira don haka duk mutumin da yake son ya zauna lafiya a lahira ya shiga aljanna wallahi ya abokanci 'yan son Allah masu son Allah masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu aikin da Allah ya aiko manzo da shi ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah ta hanyar da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan abin da ya zo da shi to nan zaka zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku ka bi wani ba Allah ba to shikenan haka za ku zama tare da shi kuma kuna zagin juna kuna